yau muna da shi wadda ta dace da sha tara ga watan biyar miladiya dubi da ishirin da biyar wanda kuma ya dace da ishirin da ɗaya ga watan sha ɗaya hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida muna fata allah shi mana jagoranci kuma wannan shine darasi na uku da mufti a satin da wuce mun kwana mun kwana shahi na shida a duba shahi na shida ina batun mutane sun gawar ya ce wato al'usulu talata asalai guda uku da mala yake so ya karantar da mu a kansu a wannan cikin wannan littafi sai ya ce to bayan mun gaba mukaddima da muka yi kwana biyu muna yi ko kuma darasi biyu da muna yi yanzu za mu tashi al'asulul awwal asali na harko shi ne ma'arfatun rab mutu ya san ubangijinsa dole ne ya zama wajibi saboda wajen sanin Allah babu babu uzuri babu karɓar lura mutum baya zuwa lahira ce bai san Allah ba Allah bai karɓa wannan uzuri dole ne ka san Allah kuma ba wai mutum ba wallahi har dabba ta san Allah dabba ma aka ce abu bai bata jahilce su ba ta san Allah ta san mutuwa dabba ma da kake gani to bale kai mutu a cikin baka san Allah ba ka zo ka shan ka shan take kawai kai ta badala kai ta fasadi ina yayi mala ce fa idza qila laka man rabbuk idan aka ce wane ne ubangijinka fa qul ga abin da zaka ce rabbi Allahu alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه kace ubangiji na shine Allah wannan da ya rene ni sannan ya rene dukkan duniya da ni'imominsa duk abin da kake gani a duniya Allah shike renonsa da ni'imominsa shike bashi lahiya shike bashi ci shike bashi sha in gani na in mami ne ko mine ne wa ma min dabbatin fil ardi Allah ce illa Allah ya rizquha Allah shi ke kula da duk abin da haka ne shi yasa ce la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gengedi baya kama Allah bale barci domin Allah kulle yawmin huwa fi sha'an ko yau ciki aiki yake na bayan sa kula da bayan sa ta ya za a ta kwana ya kama Allah tunda ko kai mutum yanzu in kwana dan kama kame a wani abu an yi asara da yawa direba yana jaye da mota kwana kama shi ya ya ka gani to to bale Allah subhanahu wataala shi yasa Allah ta tola ta akhudhu sidatun wala naw sannan yace wala yauduhu hibbuhuma kula da wannan halittun bai ma Allah nauyi yanzu ga an ka baka rikon wani dan karamin a ce wata dan yanki cikin cokali sai ya zama ka tashi hankali ko ba gani ba ba ka yi kula da shi 100 100 ko ba haka ba yanzu yanzu misali shugaban ƙasa na nan kaga yanzu matsalolin da yanzu gashi an ce an hana a hitar da misali dabbobi a kai su sauran ƙasashe saboda ana son talaka ana hot taimakon kuna amma yanzu suna su ta magana su suna ta aiba aiba kaza kaza ba la ba la kana ita ce ma sa sure tuyen dorawa ko ba gani ba ko ba to shi na to da eh aha ko ba haka za ka ce to shi da Allah subhanahu wataala sai mala yace wa huwa ma'budu laysa li ma'budun siwa wa huwa ma'budi laysa li ma'budun siwa shine abin bauta ta bani da wani abin bauta koma bayan Allah subhanahu wataala wa dalilu dalili na ku akan haka komai in kai magana ana son ka kawo dalili ka daure ko ba haka ba to qauluhu ta'ala fadar Allah madauki sarki da yace alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga ubangiji talikai in an ka ce al'alam kullu ma su wallah fa huwa alam wa kullu ma su wallah alam duk abin da ba Allah ba alam ne wa ana wahirin min zalika al'alam ni kuma ɗai ne daga cikin wannan alam ɗin kenan Allah subhanahu wa ta'ala shi nake gode ma shi da a ubangijin wannan alam ɗin duk abin da ba Allah ba alam ne fa'iza ƙila laka bi ma'arafta rabbaka idan an ka ce to da menene kake gane ubangiji ka ma'ana da wasu alamomi faƙul ka ce bi ayatihi da ayoyinsa wa makhluqati da halittarsa eh kaga ayoyin Allah suna da yawa akwai ayoyi na kauniya ko ba haka ba ayoyi na kauniya kamar aya ta alqur'ani kaga aya ta kauniya akwai aya ta alama yanzu misali Allah ya halici mutum makaho ko ya halice shi gurmu kaga aya ce ko a yi wani accident ko wani haka sai a ce wani aya ce to akwai ayoyi na alkur'ani akwai ayoyi na abin gana kuma kamar yanzu misali a ce annabi isa yana zuwa ya ce mutum da ke cin kabari ya tashi ya tashi da rai ko kuma ya shahi kuturu ya warke ko ya shahi makaho ya warke saboda shahon makaho ya warke ko kuturu ya warke wannan mu'jiza ta dan mutum da an ka aiwa da makamta kai ba kai warkar da shi amma wanda ya yi rashin lahiya idan suka bar gani shi na haka likita ai magani Allah ya sa an dace shi warke wo amma wanda aka aiwa makawa ana kan shi likita ce to kaga wanda mu'jiza ce ta Allah to annabi Isa da ya shahi irin makawa wanda an ka halitta da makauta sai shi warke ko ba haka ba ga aya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah a tsage fata fata fata a tsage ko ba haka ba Allah ce iqtarabat as-sa'atu wan shaqqal qamar kiyama ta yi kusa don an tsage wata wata sai da ya tsage garin makka rabu kwata biyu kafirai da suka ce za su imani da shi idan ya tsage idan ya roƙi Allah an ka tsage wata kuma da ya roƙi Allah an ka tsage watan ko sun kake imani kaji to kaga wannan ya aya ce daga tawayi ko eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo ruwa sai shi ma ruwan addu'a ɗaya da muda masallacin ga in mun yi mumilon ba za mu ishe yesu kowa sai ya sha ya sha kuma a baron ga asuman wasu suke ba su rage ba kaga wannan aya ce to na daga cikin waɗannan abubuwa da kake gane Allah subhanahu wataala irin waɗannan ayoyi ka san ba mu irin sai din ba Allah ba subhanahu wataala muna gane yake nan ko wa makhluqati da halittunsa ko saboda halitta Allah subhanahu wataala shi da yake halitta babu wani mai yin halitta muna gane ko halitta Allah kadai yake yin halitta yanzu misali ga nan nasare halicita nasare halicita ba nasare halicita shi nasara abin da yayi abin da Allah ya halitta na roba da na waya da na kuran da sauran shi da ya hada shine ake cewa tahwilul madda ila madda daga wani abu kame da wani abu amma asalin halitta yanzu ga salula kaga ba nasare halitta salula ba shi abin da dauka cikin halitta Allah din na karhe da wayoyi da roba da dalma da waye da waye sai ya mai da yayi salula amma bai ya halitta roba ko da guda ko ba haka ba ko yana iya eh bai iya da inda a taru duniya da mutane da aljannu da mala'iku da kowa a ce mu halitta dan roba guda wanda za a cikin sallah ba mu ya halitta shi dole Allah na ya halitta shi a ce ba iya ba a isa ba to shine kenan na daga cikin abobin da kake gane Allah halitta dan kasa guda mun ta duniya da aljanu da malaiku da technology da komai ba mu halitta dan kasa guda ba wuya kenan yana daga cikin abin da zaka gane Allah daga halittunsa ba mu iya yi sai shi kowa ya kasa sannan wa min ayatihi na daga cikin ayoyinsa kuma din nan al-lailu wan naharu dare da ini yanzu da Allah bai kama da ran gaba ba mu ya muka shi sai da mu yi yango mu ta kallo ko ba haka yanzu shi na ya kawo muna daranga yanzu kuma muna cikin daranga nan da awa goma sha biyu kuma sai kaga iske ini ya zo kuma babu wanda iya zai ka ini in ba shi ba shi na ya sa ce in ja'ala Allahu alaikum al-laila sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayrullah yatikum bid'a in Allah ya muku dare shine zai dogewa kullun dare kullun dare babu ini har ta tashi alkiyama Allah ta zai kawo ini ba mai ka ini haka nan yaji Allah alaikum an-nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allah yatikum bi laylin taskununa fi Allah ta yasa muku ini ya zama shine yayi tazarce wa zai kawo muku dare da za ku kwanta ku huta to me Allah ya ce waja'alna al-layla libasa waja'alna nawmakum subata mun sai dare ya zama sutura gare ku kwanan ku ya zama hutu kaga da dare ya yanzu nan da an jima nan da zuwa karfe 11 za ga jama'a su ya kowa ta ya kwanta ya sarara ko ba haka ba to wannan na daga cikin ayyukan Allah wanda kake gane Allah da su saboda shi abuwa shi ba mai irin sai shi muna gane kenan ko yace wa shamsu wal qamar haka nan rana da wata rana babu mai halitta ko ma iya zo inda take bai in ji ana ta a hukun buwa ta duniya wata ka tabbata ta duniya rana to ka zawaji hawa ne sai ta duniya rana rana ya narke ko ba haka ba da wawa wal kamara da wata wa min makhluqatihi na daga cikin abubuwan da ake gane Allah daga cikin halittun nasa as-samawati sab sammai guda bakwai ko ba haka ba kamar yadda muka wadi jiya na daga cikin abinda su ne mafi girma da adam yake gani a duniya sammai da kasai ba wata halitta ta girma su wadda ka gani in ma akwai ta to ka ba ganta ba su su ne ka gani ko ba haka ba yawwa Allah subhanahu wa ta'ala ce wal arduna sabu ita ma ƙasa guda bakwai ce yadda sammai guda bakwai ne kuma kowace sama manzo Allah ya ce tsakanin wata zuwa wata ce ta yi shekara 500 kuma ta yi shekara 500 ta abin da ka sani mafi guru a cikin abin da komi guru magana masu jiragen sama ko wani ba masu ba magana ta guru na haske aka magana ba ma magana wani jirgi ko wani abu an wuce su duka ba masu aka magana ba kuma ta yi shekara 500 sannan aka yi sama ta ɗaya daga sama ta ɗaya zuwa ta bi kuma haka nan sannan kuma zuwa Allah ce sama ta ɗaya an sa ta cikin tabi kamar ka je wadala cikin daji duk girman wa garma haka ga an jewa cikin tabi ya karama ce ba kai ko ina haka tabi haka ta uku har aka yi ta bakwai duk an haka tattara su cikin kursi Allah ce kamar an jefa dala cikin daji shi kuma kursiyin da sammai bakwai da ƙasa bakwai aka jefa cikin al'arshi shi kuma shahiza ne kenan kayya Allah subhanahu wataala da girma yake sai ya ce wa man fihinna wa ma bainahuma kuma shi ya halitta abin da ke cikin samai da ƙasa da abin da ke tsakanin su shi yasa cikin alqur'ani zaka iske lokacin da duk an ka faɗi samai su ana faɗin bakwai ne amma ƙasa sai ya ce wal ardi ƙasa aka ce to saboda ita jam'in ta yana da nauyi a harshe na larabci amma Allah ya nuna mana ita ma ƙasa ƙasa bakwai ce domin ya ce a cikin suratul abu gashin suratul talaq Allahu alladhi khalaqa sab'a samawati sai ce wa minal ardi mithlahunna Allah shine halitta samai bakwai yace su ma ƙasa kwatan kwacin bakwai din nan ya tanazzalu al'amru bainahunna yana sabkar da umarnin shi a cikin tsakanin su lita'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan kusan Allah akan komai mai iko ne ina mai ta an yi duniya dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wada mini me yasa yayi kasai da da samai da kasai yace li ta'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir dan kusan Allah akan komai mai iko ne ya tashi shi eh wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma kuma Allah ilimin shi ya kewaye komai komai na cikin ilimin Allah eh lokaci ya ko to nan za mu dakatawa insha Allah abinda muka da dama ba mu tsawaita saboda muna son jama'a su dan tsaya su saurara kun san mutane yanzu shafshafna dole komi sai ka mai da shafshaf yadda shafshaf ya zo mutane sun koma shafshaf komi sai ka ta kaita an kacin ka tsananta kowa zai wace shi barka na haka abin da kuɗa daga Allah ne kuskure ko Allah shahi muna wa subhanaka la bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to bangare babu tambayoyi jira muke tambayoyi ko